الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إيانا مزاد أموانا دلمي إلمي لكم إيانا ماتا a wannan katafaren masallaci babban masallaci na wannan babbar masarauta a garin kaltingo a jihar gombe state nigeria a masarautar mai martaba mai kaltingo muna masa addu'a muna kuma godiya gare shi da ya ba mu wannan gayyata kuma ya ba mu wannan dama mu haɗu da iyayenmu mata a yanzu a wannan lokaci wallahi ina zuwa nan masallacin da na ga yadda na gan ku ku matan kaltungo a cikin tsari da zama a masallaci da ladabin zama a masallaci na ce lalle wannan gari akwai albarka a cikinsa kuma wannan ya nuna cewa kun samu tarbiyya ta kwarai kun samu kulawa kuma muna muku addu'a yadda kuka zo wannan masallaci don sauraron wa'azi da faɗakarwa Allah madaukin sarki ya yafe wa kowa a cikinku kuma ya biya wa kowa buƙatarta mai martaba da ya ba mu wannan dama da shi da ‘yan fadarsa gaba ɗaya muna musu addu'a Allah ya karba ya yafe ya ɗaukaka ya girmama ya mutunta ya kimanta ya darajta mu ma da muka zo muku bakunta dukanmu muna yau kanmu addu'a Allah ya karba ayyukan da muka yi ya sa dan shi muka yi kuma ya sa shine sakamakon mu na shiga aljanna bari na yi amfani da wannan dama ne muku murna na samu wannan katafaren masallaci da a duk duniya idan aka haska shi aka nuna shi ya isa masallaci yau gashi Allah ya ajiye muku shi a garin Kaltingo Allah ya sa albarka wanda ya sa kwabansa wajen inganta wannan masallaci Allah ya bashi gidan aljanna ina so ne amfani da wannan dama karo na biyu in yi mana nasiha a matsayinmu na iyaye da ni da ku da kuma yaya zan yi magana ne akan abin da ya shafi tarbiyya tarbiyar ya mace tarbiyar 'ya'yanta hamma da tarbiyyar mijinta da kuma su iyaye don dukkan nan iyaye ne gaba daya na farko mu sani cewa kulawa da hakki da Allah ya dora mana na 'ya'ya da muka haifa da jikoki ko mata da muka aura ko 'yan uwanmu da suke ƙarƙashinmu wannan wajibi ne dole ne sai mun kula da shi ibn qayyim Allah ya masa rahama a cikin littafinsa tafatul maudud bi ahkamil maulud Allah ya masa rahama yace Abdullahi dan Umar yana cewa addib ibnak kai musulmi kai wa danka ladabi ni dan wani ne ina bukata amun ladabi ke ma yar wata ce kina bukatar ladabi shi ma yana da uba yana da uwa yana bukatar a koya mai ladabi da tarbiyya yace fa innaka mas'ulun an waladika lalle sai an tambaye ka akan danka ke da kike gani na ke da kike ji na ki sani wallahi diddiya dudda da kika haifa sai kin tsaya gaban Allah ya tambaye ki akan arzikin haihuwar da ya baki kin shirya yin tarbiya baki shirya ba gadaran haihuwa kike yi saboda kishiyar ki ta tara da yawa ke ma su kike kitara da yawa gadara haihuwa ba tarbiya akwai tambaya a gaban kiran tashi alkiyama zaki bayani dalla dalla kai ma ka sani sai Allah ya tambaye ka akan danka da diyarka ma za addabtahu wa ma za allamtahu ibnu umar yace sai an tambaye ka me kai wa danka na ladabi sannan me ka koya masa dan dukan mu dinnan ƴaƴan wasu ne ai idan mun zama na kwarai shine duniya za ta zama ta kwarai idan mun zama na banza duniya ta yi asara ba a samu mutanen kirki ba don haka sai an tambaye ka me ka koya wa ɗanka ashar da zagi da rena mutane da rashin mutunci da ɗauke-ɗauke da shaye-shaye me kika koya wa ‘yarki yawo ba hijabi yawo da maza tsiraici kaɗe-kaɗe shiga cikin maza rashin zuwa makaranta rashin kimanta miji rashin girmama shari'a shi kika koya yarki wallahi sai kin yi bayani a gaban Allah kuma iya yawan ƴaƴanki iya yawan tambayanki kai ma iya yawan ƴaƴan da kake da su iya yawan tambayan da Allah zai maka wa innahu mas'ulun an birrak wa tawa'iyyatihi lak shi danka sai an tambaye shi akan ya maka da'a ya maka biyayya shine albirra wa tawa'iyya ku za a tambaye ku kun kula da 'ya'yanku to kuma 'ya'yanku sai an tambaye su su kuma sun kula sun bi ku Allah ya ce wa wasaina al-insani biwalidayhi husna wannan 'ya'ya kenan mun yi wa mutane mun yi wa dan adam wasiya a kiyayensa ya kyautata wa iyaye kina da uba ina da uba kina da uwa ina da uwa to sai an tambaye mu me muka yi wa iyayenmu mun taimaki iyayenmu ko mun basu a cikin matsi da wahala mun girmama iyayenmu ko kuma mun saba musu ba wani dan adam da zai tsaya gaban Allah ranar tashin alkiyama la ilaha illallah face sai Allah ya tambaye shi akan babansa da mamansa ina wanda suke uwa ka ubanka da mahaifi ina wacce ta fandare wa uwarta ina wanda ta mai da uwarta 'yar ƙauye ba ta isa ta ce mata ta yi ko kata ba ina wanda yake gina duniyarsa amma ya manta bai gina iyayensa ba sai an tambaye ku lalle malaman tafsiri suka ce faqad awsal abaa bil abna'i aidan kama awsal abna bil aba'i aidan an yi wasiya wa 'ya'ya ku girmama iyayenku kamar yadda aka yi wasiya wa iyaye kuma ku kula da tarbiyyar ƴaƴanku Allah ya ce yusikumullahu fi auladikum Allah yana muku wasiya akan ƴaƴanku ku kula da ƴaƴanku ku kula da tarbiyya hajiya kin haifa kin haifa kin haifa zauna ki duba haihuwar da kika yi me ta karar da al'umma a duniya haihuwar da kika yi wani albarka kika kara a duniya a garin ku kina nan kina bakin ciki baki samu ciki ba in kin samu cikin kika haifa me zaki da dan wani shiri kika yi masa kar ki zo kina haihuwa baki san ya zaki da danki ba ko baki san ya zaki da diyarki ba sai an shirya wa yaya kafin su zo manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya faɗa hadisi riwayar Imam Bukhari da Imam Muslim yace kullu mauludin yuladu alal fitrati فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعاء دون أن دعك هايفيشي سي أنسى متاثير إيا ينسى أكنسى ددة ددية إن دي متن هايفاسا أكيد to wallahi sai an samu tasirin iyayensa a kansa ko dai iyayen mutum su mai da shi ba yahude ko dai iyayen mutum su mai da shi ba nasare ko dai iyayen mutum su mai da shi ba majusi kai kamar dabba ce in ta haifi ɗa irin ta dai za ta haifa ba wani bambanci in tinkiya ta haifi ya za a ga irinta ne tinkiya ba yadda za a tinkiya ta haifi akuya ba ki taba ga giwa ta haifi kura ba kamar yadda ba ki taba ganin mutum ya haifi dan akuya ba to ashe da yana da tasiri yana karban tasiri a wajen ubansa yuladu alal fitra asali mutum ana ana haifarsa ne akan musulunci kenan akwai aiki a gare ku idan ƴaƴanku suka lalace kin zama kina ɗaya daga cikin wanda kika haifa wa al'umma sharri hajiya kin haihu ɗanki ya zama ɓarawo a gari kin haihu ɗanki ya zama ɗan daba ɗan kalare ɗan sara suka ya kashe mutane ya saci kayan mutane kin haifi da ya zama ɓarawo kin haifi da ya zama ɗan wiwi kin haifi da mai sace awakin mutane kin haifi da mai tsare hanya ya kashe mutane kin haifi da mazinaci yana lalata 'ya'yan mata na garinku yanzu wannan haifuwar taki ta yi albarka ku nutsu ya ku iyaye na mata duk wani ɗan adam da ya fito a jikinku ya fito ku gona ce da ake shuka a cikinku nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum annashi'tum matanku kamar gonakanku ne gidan shuka mutum zai je gonarsa ya shuka masara ya girbi masara ya shuka dawa ya girbi dawa ya noma yalo ya noma gwari ya noma shinkafa idan gonan nan tana da kyau sai kuga ta bada amfani mai kyau ashe idan mutum uwarsa tana da kyau uwar kirki ne za ta fadda ɗan kirki akwai buƙatar ku gyara addininku akwai buƙatar ku tsare mutuncinku ya mace ana so ta tsare mutuncinta ba wai don wani abu ma ko don 'ya'yan da za ta haifa ina so in gaya muku duk ɗan da kuka ga ya lalace ko yaya to sai an samu wani tasiri na iyayensa sai ɗan ƙaddara da ba yadda za a yi irin ɗan annabi nuhu amma 'ya'yanmu da suke lalace yau mu da ba annabawa ba ko yaya akwai rauni da sakaci na iyaye sai ɗan abin da ba a rasa ba kin shirya kin shirya tarbiya kin shirya karban tambaya a kiyama akan ƴaƴanki ko ku sha'awar auren ake yi kawai ke yanzu in kin je kiyama ki ji da zunubin kanki da kanki rashin sallah akan lokaci rashin sadaka rashin azumi rashin bin miji da wannan za ki ji a gaban Allah ko ko Allah ya ritsa ke tambaye ki akan ɗanki da baya zuwa masallaci sallah da ɗanki da yake shaye-shaye da ɗanki da yake sata wanne za ki ba da amsa wallahi ina tausayinki duk inda na ga mace na ganta na tuno hakkin Allah a kanta na kula da tarbiyyar 'ya'ya ina tausaya mata wani bakin ciki za ki kare da shi na ubansa ko na kishiyarki ko na makota ki haɗa bakin ciki goma da ɗari duniyar ba a ji daɗinta ba kuma lahirar aje ɗanka ya zama sababin shiganka wuta yaushe zan bar ɗana ya bari ya halakar da ni yaushe zan bar ‘yata ta halakar da ni zan yi iya ƙoƙari sai kin zama mutum ya kirki zan dage in na ga kin lalace sai na dawo da ke daidai yau da mata sun rike 'ya'yansu a hannun suna kula da su da ba mu samu karuwai a titi ba da ɗa bai fita ya je zina da 'yar banza ba da uwarta ta rike ta hannu bibbiyu amma yau saboda lalacewar tarbiyya yau a gidajenmu sai ki ga yaya yana zina da ƙanwarsa ina uwar take kina raye wannan abun bakin ciki da kina kabari she kuma ki alheri danki ya nemi kanwarsa a gidanku kiga yarinya budurwa tana soyayya wai da yayanta ni lokacin da naji wannan magana kamar na fashe gida biyu nace yanzu la ilaha illallah an kawo lokacin da wai kanwa za ta yi soyayya da yayanta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un al'umma ta tafi halaka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da wallahi a ƙasan nan an samu ɗa ɗa yana soyayya da amaryar ubansa ba ku gane karatun ba uba ne ya je ya auro yarinya budurwa yana da yara matasa a gidansa yaran nan sai da ya san yadda yana soyayya da mata uban shi yarinyar nan saboda ba ta da tarbiyya sai da ta zo tana wai soyayya wai da wai da ɗan mijinta bini bini in za ta ce unguwa sai ta ce alhaji wani ne zai kai ni unguwa shi ya ɗauka cewa wani abu ne bini bini in za ta yi sai ta kira shi ce shi sai shi zai kai ta unguwa ashe nemansa take yi yanzu kun mana adalci ya kuma ta kun mana adalci rashin tarbiyya ya jawo higa mata aure tana ɗaukan wayar mijinta tana ɗaukan lambar abokanan mijinta tana kiransu rashin tarbiyya wannan rashin kulawa da 'ya'yan nan shi ya jawo za ki ga mace sai ta kwana tana hira da namiji ta kwaɓe kayan jikinta tana bidiyo kwal yarinya ƙarama budurwa 'yar sha shida sha bakwai sha takwas ubanta ya sai mata waya mai tsada za ta kwana tana hira da samari kuma sai ta cire kayanta daga ita sai brezi a jikinta ta haska wa namiji to yanzu irin waɗannan 'ya'ya masu irin wannan ɗabi'a yaya za a yi a aure su a kai gida a samu zaman lafiya da albarka kun san me ya ja wannan rashin wannan tarbiyyar da na gaya muku don haka wallahi ba girin girin ba ta yi mai ku kula da 'ya'yanku kun ji dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa shi dai mutum akan musulunci ake haifansa yuladu alal fitra ko dai iyayensa su gyara shi ya ci gaba da musuluncin ko kuma su mai da shi dan kirista ko su mai da shi bayahude ko ba majusi yanda zaki gane wannan idan aka haifi ɗa yaro musulmi yana jaririnsa sai aka kai shi gidan kirista sai tashi da kiristanci zai tashi saboda me abin da ya ga iyayensa suke yi shi zai yi ki nutsu ki mai da hankali abu na biyu wai meye yake taimakon musulmi ne dangane da samun kyakkyawan tarbiyyar iyalinsa haka lakcattawa za ta zama zan jero wasu abubuwa ne a kula a rubuta a rike su abubuwan da suke taimakon musulmi wajen inganta tarbiyyar iyalinsa kuma wannan magana zan yi ta ne ina nufin namiji da mace gaba daya ya ke baiwar Allah musulma 'yar kaltingo ga ki a gabana kin zo kin shirya kin shirya karban sakon tarbiyyar musulunci kin shirya zaki gyara gidanki a samu wakilan Allah kin shirya zaki rage barna a garinki kin shirya zaki yaƙi dukkan shedanci a garinki kin shirya zaki rage yawan ƴaƴa mashaya a garinki kin shirya zaki rage yawan ƴan mata masu kwana a ɗakin samari kin shirya zaki rage yara ƴan mata musulmi da suke zuwa suna soyayya da waɗanda ba musulmi ba suna kwana a ɗakunansu kin shirya ko ku haihuwar zaki ki zuba su a bakin titi da ke nake abu na farko da yake taimakon musulmi wajen samun tarbiyya ta ƙwarai shine zaben mata ta ƙwarai ko zaben miji na ƙwarai ikhtiyaru azzauj ko azzauja duk wanda yake so gidan sai rayu gidan musulunci to ya dage ya nemi mata ƙwarai wallahi ana faɗa malam wai cewa mata sun yi yawa sun yi yawa na'am mata sun yi yawa amma har yanzu matan kwarai wahalar samu suke wallahi ko ni yanzu a hannuna dinnan ina da mutane da yawa wanda suke so in musu hanya su samu ya ta arziki ta kwarai mai addini mai kaza za ka daɗe kana tunanin waye za ka ce wance ce ka haɗa ta da wani ba wai matan ne babu akwai su masu hijabi akwai su masu niƙabi akwai su amma wace ce zahirinta da baɗininta duk ɗaya ne wace ce ba za ta canja ba wace ce da gaske take yi wace ce mai amana wace ce mai gaskiya cikinta da wajenta wace ce ba duniya ce a gabanta ba a cikinku wace ce wace ce har yanzu wallahi mutanen kirki suna wahala kafin su samu yar kwarai kuma har yanzu ku tambayi maza duk mutumin da ya samu yarinya budurwa mai tarbiya mai addini rikon da yake mata yafi rikon kuɗi saboda in ta kubuce maka kafin ka samo irinta za ka daɗe ku yi haƙuri with due respect ga ku da yawa amma muna ta addu'a Allah ya muku albarka muna ta addu'a Allah gyara muku halinku da haka duk wanda yake son gida na kwarai ya samu mata kwarai me yasa na ce samu mata kwarai saboda gaki a gabana ke din nan ki sani in kin zama ta arziki ta kwarai ke jari ce kin fi kuɗi kin fi gwal kuma da ke ake gina gidan kwarai ke da ke nake wallahi in ku kika lalace to ki sani kin taimaka wajen lalata al'umma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama az-zawjatu salihah mata ta kwarai kafin Allah ya azurta ka da yaya in kana so dan kwarai to samu uwar kwarai yanzu kana so ka samu yayan arziki masu zuwa masallaci sallah amma ka auro yarinya da bata sallah bata damu da sallah ba to ya danka zai je jami'i ya za ka haifi yarka ita kuma ta kula da sallah kana so ka samu ƴaƴa masu kunya masu tarbiyya to ya aka yi ka je ka auro kai kuma uwar mara tarbiyya annabi fa ya gaya mana kamar yadda dabba take haifa in ta haifa yarta za ta haifa irinta dan akuya zai yi kamar akuya dan tinkiya zai yi kamar tinkiya kenan galiban 'ya'ya suna tasirantuwa da iyayensu musamman mata ashe duk wahalar da ake na tarbiya ashe kuskurewa ake ba a zaben mata kwarai shi yasa za a yi ta wahala ki ga mutum ustazu lamba ɗaya amma ya kuskure ya bi haske ya bi kala ya ga wata yarinya mai ɗan kyalli yar yanga ya gagal ya gagal kyakyal kyakyal da jaka ana tafiya shi ya ɗauki hankalinsa amma ba addininta ba ba tarbiyyarta ba ko kyan fuskarta ko kyan jikinta ko kyalkyalinta ko wane ne ɗinta a'a balbela ma tana da kyau tsuntsu ne mai kyau balbela ga kyansa ya isa bayan balbela sulbi amma balbela in ka yanka ta namanta baki kirni ta ciki ka taɓa cin naman balbela baki kirni amma duba bayanta ga maciji duk cikin halittar dabbobi ba wanda yake da fata mai kyau irin na maciji ga maciji malam in yazo bi ta kan kafarka sanyi laushi amma me a cikin sarkar kayan sannan guba to a cikin ku akwai wanda kwalliyar ta ba ta dauki hankalin mu ba kyan jikin ki ba zai dauki hankalin mu ba yangar ki ba za ta dauki hankalin mu ba me a zuciyarki muna so mu samu matan da za mu saka tubalin arziki da alheri a gidaje ba matan da za su zama mana ciwon kai ba wata ta ce malam a taimaka min da addu'a don Allah malam min addu'a aure nake so na ce ya aka yi baki aure ba yanzu kina ƙasa shekarar ki nawa ta ce malam yanzu na tinkari hamsin na ce hamsin na ce ya aka yi baki aure ba ko dai malam a yi min addu'a na ce ko dai ko dai kina yarinya kin dan yan wasanni tace eh gaskiya ina yarinya shekara sha bakwai sha takwas ba abinda ban yi ba daidai gwargwado yanzu kuma na zo neman auren babu shi ta gama yawo tana fim duk an haska ta a duniya maza sun rungume ta ta yi suna samari sun yi ta ɗaukanta yar yarinya ce da ana yawo da ita da yamma a gari ake sa ta tsakanin maza biyu yanzu wai burgewa yarinya sai ta shiga tsakanin samari suna tafiya a mangari kafadarta ta mangari nasu idan an zo abin tafa fa fa ta ba da biyar a ba da biyar a tafa za ki yi ki gama kina da lokaci irin ki dubun dubata banzan bazara karan kadamiya za ki zo sai kin nemi mijin da zai aure ki wallahi ya gagara kuma bari in ga muku namiji akwai sa ido na kurulla ne ko mujiya ba ta kai namiji wajen leƙe in zai auri mace ba da zarar ya fara zuwa ya ce ai an taba ganinki da wani saurayi ya yi yawo da ke a gare ai an taba ganinki kina share ɗakin wani saurayi ai an taba ganinki kin je kina dafa wani saurayi abinci ai an ganki a makaranta kuna zama a gindin bishiya da wani saurayi yana taba ki yana kaza ce a ina kin zuba mutuncinki ya zube mutunci madara ne in ya zube baya kwasuwa duka duk lalacewa da na gaya muku ina nan akan ra'ayina rashin samun matar kwarai yana da tasiri kwarai-kwarai da gaske wajen lalacewar tarbiyyar yaya ana so a samu mata mai istiqama ana so a samu mata mai salaha ana so a samu mata mai takwa ya Allah ki matar kaltingo Allah Allah ya sa ki zama mai salaha mai istiqama mai addini satakunu aunan laka ala tarbiyatil aulad malam yace ita wannan mata mai wannan tisifa ita ce za ta taimake ka akan tarbiyantar da yayanka mata kwarai ita ce kafin uba ya tashi ta je ta tashi yayanta ta tafi sallah asuba matar arziki kafin baba ya ce me kuka haddace a islamiyya tuntunin ta kira yaranta ta zauna da su tana tambayar su karatu tana ƙara musu mata kwarai bata kashe budurcinta ba ta zuwa islamiyya ba ta je ta koyi ƙur'ani alalƙalli ta yi sauka ta iya karanta shi ba don komai saboda 'ya'yan da za ta haifa za ta iya biya musu za ta iya ƙara musu ƙur'ani tana iya waiwa yara karatu mata kwarai mata kwarai ita ce wanda mijinta bai tashi asuba ba za ta tashe shi ta ce tashi zai kama sallaci ba wacce za a zo ana assalatu khairun minan naumi ta dauko uban bargo ta yafa masa ba a'a cewa take mai gida je ka an kira sallah wata mata ta ce malam ban da damuwa a duniya irin in ga mai gidana a kira sallah gidanmu yana kusa da masallaci mutumin nan haka zai zo ya zauna min a gida daga shi sai gajeren wando ba shi da aiki sai rike remote control yana kallon fim da drama a kira magariba dattijon nan bai zai tashi ba a kira ishayi mutumin nan bai zai tashi ba kananan yaran mu kaga suna gudu da buta sun tafi masallaci amma uban su ba inda zai je tace wannan abun yana damuna malam Allah ya jarabe ni da mutumin da bai damu da addini ba to shi kuma wannan shine matsalar auren mijin banza kenan duk wacce take son tarbiya karki yadda ki kai kanki gidan aure ba tare da kin dage kin darje kin zaɓi mijin arziki mijin ƙwarai ba ba wai da ya zo rigarsa nake gani ba a ba ruwana da rigarka ba motar da yake hawa ba hajiya ba kyansa ba ba aljihunsa ba yana da addini idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu idan ya zo muku wanda kuka yadda da addininsa da ɗabi'arsa fa zawije ku aura masa yarku amma yau mata dan Allah wannan shine a gaban ku da Allah ya ce ku zabi mai addini ku aura masa yarku illa taf'alu in ba ku haka ba takun fitnatun fil ardi za a samu fitina bayan ƙasa idan ba ku auri masu addini ba manzo Allah ya ce za a samu fitina da barna a bayan ƙasa wa fasadun kabir amma yau ba zaɓin annaba ake nema ba sai kaɗan daga ciki me yake bayarwa wace mota yake zuwa da shi wai wata uwa wai yadda tana zuwa hira zance ana zuwa mata sai ta kira yadda ce wai me yake baki ne ni shiru nake gani ke haka saurayin nake baya baki komai mama ai zai wayar ke da Allah ke dai baki ci sa'a kin je kin zabo marwaci yanzu wannan uwar kirki ce kina koyawa yarki kwadai bata kudi shine salaha ko ya bata kudi ko bai bata kudi ba me ya dame ku addininsa da mutuncinsa da sani ya kamata shi duk wacce ta auro dan kwaya sai ta ga kwaya a gidanta duk wacce ta auro wanda bai damu da sallah ba wallahi sai kin ga a gidanki yanzu samari suna zuwa su neme ku kun taba tambayan wani masallaci suke jami'a unguwar su ba saurayi ya zo yana neman ki ba ke da ke nake ba kina da samari ba kin taba tambayan a unguwar su wani jami'i yake wani masallaci yake zuwa jami'i ba kwa tambayan wannan ba shine a gaban ku ba wace waya ya sai miki mai tsada shine a gaban ki kin taba tambayan saurayin ki yana zuwa sallar juma'a kin taba tambayan saurayin ki yana yin sallar tarawih dinan da azumi ko kin taba tambayan saurayin ki yana kula da tarbiyyar kansa da iyayensa yana bin iyaye sai kika je kika auro wani wai yana bala'in son ki wallahi yana so na wallahi muna soyayya amma kuma sai aka bincika baya son iyayensa ya zo ya ce ke yana son ki amma kuma yana bala'i wa iyayensa ba sa zaman lafiya da iyayensa yanzu kina jin in kin auri wanda baya son iyayensa baya bin iyayensa ke sai ya biki ai duk ɗan da kika je yana da rikici da ubansa ko da uwarsa baya zaman lafiya da iyayensa ƙara gaba lakum dinukum waliya din abin da yasa ina tausaya miki in kika auri wannan mutumin kin ga bai bi iyayensa ba ko na farko dai bai zai bi naki iyayen ba na biyu kuma ke bai zai bi ki ba yanzu mutum zai iya bi iyayensa ya zo ya bi wata mata to shi yasa suke gana muku azaba wannan gaba ta farko kenan abu na biyu ana rubuta ko zaben mijin kwarai zaben matar kwarai abu na biyu cikin abin da yake taimakonmu wajen tarbiyya shine addu'a addu'a addu'a a iya sani na bai kamata mace ta rayu ba ta addu'a ba in kowa yana sakaci da addu'a ke banda ke wallahi hajiya in baki fahimce ni ba ba ki da wani jari sama da addu'a shine sakon kawai addu'a ƴaƴan zamani sai da addu'a mijin aure sai da addu'a abokin zama sai da addu'a in ba haka ba za ki je ki ɗauko kara da kiyashi duk wanda ya ɗauko kara da kiyashi yana tafiya yana marin wuyarsa yana kiyashi ɗaya in ya shiga gadon bayan ka sai ya addabe ka daka in Allah ya jarrabe ki cikin ƴaƴanki guda 20 ɗaya ya zama mutumin banza wallahi sai ya hana ki bacci da ku rinka yin addu'a wa ƴaƴanku Allah shiryar da su wannan rukuni ne kuma shi wannan addu'ar fa ana yin addu'a ne tun kafin ɗan ya zo duniya ba ga ki budurwa ba ba ga ki bazawara ba ina ce yanzu baki haihu ba to in baki fara yin addu'a tun yanzu ba kan ƴaƴanki kin makara waye ce miki sai bayan kin haihu zaki wada addu'a waye ga miki ana roƙon Allah ne akan ƴaƴan kware kafin ma a haifi ƴaƴan kai kafin ma a zo a aure uwar da za ta haife su kun ji kun ji sirrin nemi matar kware sannan kuma yi addu'a wani ya zo da ɗansa wajen wani malami magabaci ya ce yana so a gaya masa yaushe ya kamata ya fara yi wa ɗansa tarbiyya sai malami ya ce tab ai kama karaye wai shi yana ga yana ga jariri ya zo wai bari ya fara wai ya yi irin fargar jaji wai da wuri wai ya tambaye malamin yaushe ya kamata na fara kula da tarbiyyar ɗana sai malamin ya ce ai kama kara tuntunin an sha ruwa ya ce kamar yaya na makara ya ce ai ana fara tarbiyyar ɗa ne tun kafin a auri uwarsa Allahu akbar kamar ya ya ce hatta uwar da za ka haifa sai ka darje ka zaɓar wa ‘ya'yanka uwa wacce take to inuhum ala fa'atillah uwar da in ka aure ta za ta taimaki ‘ya'yanka akan bin Allah wadda baka da damuwa in mutuwa ta zo ma ka mutu ka tafi ka tab- ka barta za ta kula maka da tarbiyyar 'ya'yanka wadda yau idan aure ya mutu ko mutuwa ta zo ta tafi maka da 'ya'yanka baka da haufi 'ya'yanka ba za su zama 'yan daba ba 'ya'yanka ba za su zama mutanen banza ba irin wannan matan ake nema shi yasa nace muku suna da tsada ba 'ya'yan auren ɗanɗano ba ba 'ya'yan auren riga ba ba 'ya'yan auren wani babba bane ba ba 'ya'yan auren me ya bani ba ba 'ya'yan auren babbar mota da babban inuwa da babban gida ba a'a 'ya'yan da suka damu su yi aure don su samu 'ya'yan arziki su yi musu tarbiyya islamiyya ku yi wa 'ya'yanku addu'a tun kafin a haife su zuri'a saliha kuma ana yi musu addu'a Allah ubangiji ya azurta su da shiriya ya Allah ka azurta 'ya'yanmu da shiriya ana musu addu'a Allah ya ba su istiqama tsayuwa da tabbatuwa akan addini wa sabat ala diyana mu koyi da annabawa ki duba annabin Allah dan gatan Allah amma wallahi baya sakaci da yi wadansa addu'a tarbiya sai da addu'a hajiya ga annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam yace rabbi habli min min salihin ya Allah idan zaka bani yaya ka bani salihai da Allah ya zo bashi sai bashi Isma'ila sai bashi Ishaqa kin ji shi a ƙur'ani ba za ki adadi ba ‘ya'yan arziki ‘ya'yan ƙwarai annabi ismaila shi annabi babansa annabi annabi ishaka ɗan gidan annabi ibrahim ɗan gidan annabi ismail ai wannan ishaka ishaka ɗan gidan ibrahim annabi ɗan annabi suka zama mutanen ƙwarai rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati ya Allah in ji annabi Ibrahim ya Allah ka sa ni mai tsaye da sallah ne kuma ya Allah zuri'ata ma ka sa mai kula da sallah ne alaji kana ta fita sallah masallaci amma baka iya kiran danka ku je sallah to annabi Ibrahim ya ce ya Allah ka sa ni mai kula da sallah da ni da zuri'ata hajiya mai gida ya tafi sallah amma ya aka kika bar ƴaƴansa ba ki kora su masallaci ba yanzu garin nan a cike yake da tafsirai don Allah kin taba cewa danki ya tafi wajen tafsiri ko bal yake tafiya kin taba cewa danki ya je wajen tafsiri ya ji karatu a koya masa Allah ya ce annabi ya ce ko ka kina barin sa yana zaman majalisa ne ya wanka da yamma ya je yana kallon yan matan mutane rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati yace rabbana wa taqabbal du'a ashe in nayi addu'a Allah ya sa an kula da sallah to ya'yana ma musu addu'a Allah ya sa su zama masu kula da sallah ga annabi zakariya Allah ya ce hunalika da'a zakariya rabba a can wannan wuri annabi zakariya ya roki ubangijinsa qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a annabi zakariya yace ya ubangiji ka bani daga gare ka zurri'a mai tsarki zurri'a ta halal annabi zakariya dan gidan annabi ya haya ashe annaba ma suna roƙon Allah ya ba su yayan ƙware shi sa manzon Allah ya ce kada ɗayan ku zai kusanci mace bai yi addu'a ba duk lokacin da mace za ta keɓanta ta alaƙar aure ko ya alaƙar aure da ita to ya karanta wannan addu'ar Allahumma jannibna shaytan wa jannibi shaytana ma razaqtana ya ubangiji ka nesantar da mu daga shedan kuma ka nesantar da shedan daga abin da ka azurta mu duk inda dan adam ya halaka shedan ya halakar da shi manzo Allah ya ce duk dan da aka haife shi bayan an yi wannan jima'i aka same shi to shedan ba zai cutar da shi ba lam yadurruhu shaytan lan yadurruhu shaytan shedan ba zai cutar da shi ba Allah ya yabi bayan Allah na kwarai su ma ba sa wasa wajen addu'a a tarbiyarsu rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama duk mutumin kirki addu'a yake na rabbana ya Allah hablana ka bamu min azwajina da matanmu wa dhurriyyatina da zuri'armu gaba daya qurrata a'yunin wanda za su faranta mana rai masu farin rai kaga danka ka ji dadi a faɗi danka ka masa albarka ka ga yana yada alheri ko bayan ka mutu ɗanka yana yada alheri ba wai ka tafi ka bar ɗan tasha ka tafi ka bar ɓarawo ki tafi ki bar ɗan fashi ki tafi ki bar ɗan waiwai ki tafi ki bar azzalimi ki tafi ki bar dan fashi da makami ba dan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa yana mana albishir cewa salatu da'awatin mustajabatin la shakka fihinna addu'o'i guda uku ko shakka babu idan an yi Allah yana karba da'watul walidi duk uban da yayi wa ɗansa addu'a Allah yayi karba duk uwar da ta yi wa ɗanta addu'a Allah ya karba Imam al-Bukhari ya ruwaito hadisi a cikin Al-Adab al-Mufrad cewa Allah yana gaggawan karban addu'ar iyaye ta sharri ko ta alheri idan ɗa ya samu addu'ar albarka na iyaye to za ya albarka shi yasa shi yasa kullum mutum ya ƙoƙarin iyayensa su sa masa albarka kafin su mutu in dai babanka yana cewa Allah maka albarka in dai mahaifiyarki tana cewa Allah miki albarka na miki murna barin ba ku labarin wani bawan Allah mai bin iyaye malam Allah ya jarabe shi da mahaifiya ta tsufa tukub har ta fara samun irin tabuwa din nan amma wallahi haka ya ci gaba da yi mata hidima bai kaurace mata bai gudu ba wata tsohuwa ce ita Allah ya jarabe ta kullun sai ta ci tsire da daddare kuma da safe da shi za ta karya ta ce sai ya kawo tsire kullun ina zai samu kudin tsire shi ya sani sai ya kawo idan ya kawo tsiren sai ta kawo masa kwanan sha ta ce gashi zuba ruwa a nan sai ya zuba ruwa a ciki sai ta ce zuba tsiran gaba daya a ciki sai ya zuba tsiran a ciki ta ce ita murza shi kana babballa shi kana murza shi ka cire min karagon sai wannan ruwan na tsiran ya yi fari kun san karagon in ya shiga ruwa fari yake yi to sai ya bata wani test da ruwan gishir-gishirin tsiran da zaƙin naman da karagon in ya haɗu sannan naman kuma ba ta da haƙori sai ta ce faffasa min baba sai ya zauna ya yi ta wannan iyalinsa suna jiransa kullum sai ya mata haka sai ta ce samun a baki ya dauka yana sa mata tana ci tana ci yana cewa dora min ruwa tana dora yana dora mata ruwa sai ta sha abin da ya saura sai ta bashi da safe tana son tsire tsohuwan nan to ba wannan shine ba mai ba da labarin yake cewa idan ya zo zai tafi sai ta ce to zo ta ce sunkuya sai ya sunkuya sai ta daga hannunta sai ta masa dundu guda uku lafiyayyu gab gab gab ta ce ta shi ka tafi wala haka take masa kuma malam zai ba ta tsiran kuma ta masa shegen duka kuma ya tafi kuma duk radda bata dake shin nan ba ba ta da kwanciyar hankali sai ga shi yau wata rana yana kuka ya dora ta a makara zai je binne ta ce na rasa hajiya abdullahi dan umar ya ga wani mutum yana da wafi a ɗakin kaba yana ta kewayawa da mahaifinsa ya goya shi a gadon baya yana nishi sai shi mutumin nan da ya ga ibn umar sai je same shi ya ce ranka ya daɗe malam wannan ubana ne ko wannan uwata ce ga ta na goyo ta a kaina take kashi a kaina take fitsari wannan ɗan fa zai goyi uwar saboda tsufanta da fitsari ya zo mata sai dai ji ta ji kashi malam ka ga canji ko kai ma aika mata fitsari da idan kashi ya zo mata sai dai ta yi a jikinsa saboda ba ta da lafiyar da za ta iya cewa ma za ta yi kashi sai ya zo ya ce mata ya ce ya ce ibn umar kana ganin na biya ta hakki abdullahi dan umar ya ce dab walau bi zufrin ko farce ko yankan farce iya tsawon farce iya farcen da mai yanke farce yake yankewa wallahi baka biya uwarka ba da saura je ka ci gaba da hidima yanzu yau mu uban mutum zai kwanta bai da lafiya wallahi sai ka ci sa'a ɗanka ya zo ya ce baba ya jiki ɗayan zamani ne ina ruwansa wani ubansa yana kwance na asibiti ana ɗaura masa ruwa rai kwakwai rai kwakwai yaron nan wallahi duk yamma sai ya sai ya shirya kayan bal ya tafi buga bal aka ce yanzu kai ubanka yana kwance a asibiti ana can ana gaishe shi kana bal yace to me zan masa ya ce me zan masa da wanda ma uban ya mutu aka je aka binne shi aka zo zaman makoki kawai sai aka ga yaron nan ya buɗe waya ya shiga youtube yana kallon fim yana ta dariya zaman makoki fa ake yi ranar da uban ya mutu sai abokinsa ya zo ya ce kai yanzu babanka ya mutu ka zo kana kallon waya kana kana kallon fim sai ya kalli abokin ce gafara da Allah banza kai ma naka uban ya mutu haka za ka yi malama abin da nake son ce miki ki fahimce ni al'amura sun canja yanzu 'ya'ya da yawan su ba sa jin ƙayin iyaye kin san me yasa sakacin da muka yi ba mu kula da tarbiyyar su ba mun fi mai da hankali akan kulawa da sai wa yaro riga mai kyau ya fito a cikin kawaye da abokanai sai masa keken hawa sai masa kaza a gina gangan jikinsa ba kwa gina ruhi ba kwa gina ruhi ƴaƴanku kuna gina musu gangan jiki ne ba ku kora su masallaci su yi sallah ba ba ku haɗa su da malamai su koyi tarbiyya ba ba ku sa su rinka girmama na gaba ba ba ku yi ba ba ku yi ba ba ku yi ba kuma kuna so wai a ce ƴaƴanku Allah musu albarka a'a ba kuma musu addu'a ba haihuwar ce kawai a gabanki ki to yana daga cikin abin da ya kamata mu kula da shi akan addu'a cewa lalle iyaye ku ne sanci mummunar addu'a kuma akan ƴaƴanku da yawa wasu ƴaƴa malama sun lalace kin san me ya lalata su mummunan addu'ar da iyayensu suka yi musu Allah ya tsine maka Allah ya tsine maka kai dai kai asara dan iskan yaro mutumin banza to Allah ya tsine masa mala'iku sun ce amin hajiya kin ce da shi mutumin banza mala'iku sun ce amin dan annabi ya faɗa in dai uwa ce ta buɗe baki ta ce kaza mala'iku ce suke amin kuma Allah karba yake to wannan matsalar tsinuwan da faɗan magana mara kyau da yaro ya bata miki rai ki ta faɗin maganganu na batanci gare shi sai kuma abin ya bi shi kuma ya zo ya zama miki karfan kafa wata ta zo tana mun hawaye dan Allah malam yayana guda biyu suna kurkuku a taimaka a ciro su nace me suka yi wallahi tsautsayi aka yi aka musu shirin sata na ce a'a kin da yi sakaci kin bar 'ya'yanki sun zama barayi yanzu kuma kin zo gurin malam kin ce a miki addu'a kuma a cire miki 'ya'yanki kina ina 'ya'yanki suka fara dauke dauke tun daga ɗakin ki baki ja musu kunne ba barawo daga gida yake fara sata dama duk yaron da yake kin ajiye waya ya dauke ya sayar to kun shiga uku duk yaron da yake kin ajiye 500 ya zara 300 ya tafi kin shiga uku duk yaron da yake tun daga satan naman miya kimiyya lafiyayya yaron ke shiga ya kwashe naman ubansa ya kwashe na kowa kina cewa wallahi baba ne ya zo kwashe naman nan to yana nuna muku ba shi fa sata zai fara karamin abu ta sabunahu hayyinan wa huwa inda Allah azim to ku yawaita yin addu'a ta alkhairi ga ainihin wato ƴaƴanku ya zo a riwaya imamu qatada yake cewa yanzu yad'u ala malihi fayal'an malahu wa waladahu imamu qatada yace yanzu ɗayan ku yana da hankali yazo yana yin mummunan addu'a akan dukiyarsa ka cewa akwai ka Allah tsine miki saboda ta bata maka kare ka dauko jakin ka ya maka ba daidai ka ce Allah la'ance ka to kana yawo da tsinannan jaki ba dole ya tutsi ya tutsu ya halakar da kai ba kayi addu'a ka ce tinkiyarka Allah ya tsine mata saboda ta cinye garin tuwo to ta zama tsinanniya mashin ɗinka bai maka daidai ba ya maka faci a daji ka ce wannan mashin Allah tsine masa to sai Allah ya ce amin mala'iku suka ce amin ka samu tsinannen mashin ai wata rana a gurin yan fashi ma zai maka faci imamu qatada ya ce yanzu ɗayan ku yana da hankali zai zo yana mummunan addu'a wa ɗansa ka buɗe baki kai mummunan addu'a wa ɗanka yace walau istajaba Allahu la ahlakahu da Allah zai karbi addu'ar kuma wallahi dan shine sai ya halakar da kai a irin wannan ake ba da labarin wani babban malamin mai yake fada yace a karkashin fadin manzo Allah kamata dinu tudan wal jaza'u min jinsil amal duk abin da kai sai an maka wani yaro wata rana kawai ya kama ubansa tsufa yayi tsufa shekaru 70 80 yayi furfura ya jashi suka tafi daji suna zuwa daji gindin wata bishiya kawai sai yaron ya zaro wuka ya ce ubansa kwanta ya ce kamanya ya ce kwanta ya ce yanka ka zan yau uban ya ce subhanallah ibnun ya zubahu a ba subhanallah yanzu ɗaya yanka uban shi yace kwanta sai na yanka ka wallahi haka dan ne ya sa wuka ya yanka uban haka kawai tilas kamar yadda yanzu an samu dan da ya gayyato yan kidnapping suka yi kidnapping ubansa duk ƴaƴanmu ne ba suna yi ba wallahi shi ya hada kai da barayin mutane suka zo ya nuna inda ubansa yake kwana da tirakar ubansa da shi aka zo da mota da bindiga ya nuna inda uban yake kuma aka sace uban ya ce nawa ne percentage ina nawa za ku biya ni kuma aka zo aka biya shi aka sallame shi daga baya ana bincike aka gane alaji ka daina kuka kana zage-zage wannan satar da aka yi maka ba da hannun ɗanka ba albarka ba albarka to shi wannan ɗan malam da ya yanka ubansa ya yi shekaru Allah ya ba shi nisan kwana sai shi ma ya haifi wani ɗan namiji ya manta sai ga ɗansa ya ɗauko shi Allah da iko sai da ya kawo shi daidai gindin wannan bishiyar sai ya ce kwanta ya ce me za ka mun ya ce a nan zan yanka ka don kai ma a nan ka yanka ubanka ashiq ayyadul qarni yake ya kawo wannan kisa a cikin wata muhadararsa hakaza allamatnil haya kina tare da ni to Allah raba mu da jahilci abu na uku zaben suna mai kyau yana da tasiri wajen tarbiyyar yaya a cikin abubuwan da suke taimakawa wajen kula da tarbiyyar yayanmu mu rinka zaba musu sunan kwarai mun je wani kauye mun je wa'azi ke me sunanki sunana shirwa nace shirwa kuma kefa me sunanki ungulu nace a'udhu billah sai gashi muna zaune sai muka ji wata ta fito ana karya karya karya haba haba haba shirwa ungulu karya zaben suna mai kyau yana da tasiri in yarki kika ce mata karya ta yi halin karya karki zargi kowa da irin saka sunan da ba a san ma'anarsa ba jama'a yanzu ilimi ya zo duk wacce ta haihu za ta sa sunan ya ko uba zai sa sunan ya a tambayi malamai me ma'anar sunan ko kuma a tambayi malamai su ba da sunan matan sahabbai da sunan mutanen kirki mutanen arziki manzo Allah ya gaya mana sunan nake na kwarai da ya kamata a sa Abdullahi Abdurrahman Muhammad Salihu misali duk waɗannan sunan nake ne ga sunan su Abubakar su Umar in mata ne su Aisha su Hafsa su Zainab Ummu Kulsum Ummu Roman Hamna Hanna Rumaisa Ummu Sulaim Ummu Al-Fadl Ummu Al-Masakin ga asma kafira la tu'addu wa la tuhsa ku rinka zabar wa ƴaƴanku sunan nake na kwarai dan kulla alakar suna mai kyau ga yaro yana da tasiri a tarbiyarsa yanzu idan ka sawa yaro Abdullah to kana fatan a ranka ya zama bawan Allah ko ka sa masa Abdurrahman kana so ya zama bawan ar-rahman ko ka sa masa muhammad to kana so ya koyi da muhammad ko ka ce wa ɗanka salihu kana so ya zama salihi ko ka ce wa ɗanka abubakar to kana so ya zama kama abubakar ko ka ce wa ‘yarka maryam abinda ake nufi da maryam abdullahi kenan maryam na mace baiwa allah abdullahi bawan allah kana so ta yi koyi da nana maryam ka ce mata hafsa kana so ta yi koyi da nana hafsa ka ce bilqis ba fa balki ba bilqis shine daidai in aka ce miki balki an kashe ki bil me sunan da ce bilqis amma balki babu balki a musulunci babu ne suna balki ko kuma a ce hadiza a'a ba hadiza sai dai khadija ko falalu a'a sai dai fadlu bari bari kan na kira sunan mai gidan ku je ku ta rikici da shi kici ashe sunan na gama na banza ne malamai suna cewa likulli rajulin min ismihi nasib kowane mutum da kike gani yana da wani kaso na tarbiyyarsa akan sunan shi in an ce maka abba ana nufin baba mana kai tarbi ka samu tarbiya ka zama mai kiyarin ka zama kamar uba ne kai jagora zakiyu ana so ka zama mai kwakwalwa khalid irin khalid ibn walid Usman ka zama irin Usman bin Affan ashe zaben suna wajen haihuwa yana da kyau manzon Allah ya ce a hadisi inna ahabba asma'ikum ila Allah Abdullah Abdurrahman best best first best suna daga cikin sunanaki na maza Abdullah Allah saka babana da ya samu Abdullah mahaifiyata ma Allah mata albarka da ta yadda aka samu Abdullah ina son wannan sunan saboda annabi ya ce ahabbul asma ila Allah Abdullah Abdurrahman sunan da Allah ya fi so a cikin sunan mutane ya Allah ka so mu sunan da aka ce Abdullahi sunan da aka ce Abdurrahman ma ubbida wanda abdu kaza abdul malik abdul aziz abdul mutallib abdul muhaimin abdul musawwir abdul fattah abdul quddus abdu kaza abdu kaza waɗannan sunanakin su Allah ya fi so in dai za a sawa yaro suna a sa masa ba wai sauran sunan ba su halatta ba amma su Allah ya fi so daga ciki saboda ana nuna mun lokaci akwai adalci duk uban da yake adalci da uwar da take adalci tsakanin yaya to za ku ga tarbiyya a wajen yayanku manzon Allah ya ce fattaqullaha wa adilu baina auladikum hadisi Imam al-Bukhari ku ji tsoron Allah ku rinka adalci tsakanin yayanku wata rana wani mutum a riwaya ta zo cikin sahih al-Bukhari an-Nu'man ibn Bashir baban sa ya bashi Bashir din sai ya bashi gona ashe ba shi kadai bane dan sa sai shi uban sai ya gaya wa matarsa ya ce ke na fa ba wa yaranmu bashir yana da ladabi na fa ba shi gona cikin gonakina sai ita matar sai ta ce ka gaya wa annabi kuwa wannan kyautar da kai wa yaron nan sai ce ban gaya mai ba sai ta ce da shi ka je ka gaya annabi cewa ya shaida ka ba wa ɗanka bashir a cikin 'ya'yanka guda kaza ka ware bashir ka ba shi gona ai ka ba shi noman kai Noman ka bashi yana cikin murna ya tafi gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah na bawa dana kyautar gona tambayar da manzon Allah ya fara yi masa a kulla waladika na haltahu yanzu duk ƴaƴanka gaba ɗaya kowa ka bashi gona sai ya ce a shi kaɗai na ware na bashi annabi ya ce tashi ka bani guri fa inni la ashhadu ala jawr ba na yin shaida akan zalunci daga nan malamai suke cewa ashe haram ne rashin adalci ne uba ya ware wani ɗa a cikin 'ya'yansa ya ba shi mota ko ya ba shi gona ko ya ba shi jari ko ya ba shi kaza 'ya'ya dole daidai ake tsakanin ke ma kuskure ne ki ware wata 'yarki ki ta kashe mata kuɗi wata ba kya mata ita daga sama ta faɗo to matsalar ku musamman ku mata idan kuna son wani a cikin ‘ya'yanku ko wata ba kwa iya ɓoyewa a fili kuke nunawa in aike ne ita ne in unguwa ne ita ne in mame wannan zai sa ta rinka gaba tsakaninta da ‘yan uwanta yanzu ku duba annabi yusuf fa annabawa ne kisan annabawa ne shi da ‘yan uwansa ko da shi da mahaifinsa yaƙo amma cewa baban suke yi inna abana lafi zalalin mubin muna ga babanmu yana kan bata har suka ce za su kashe shi uqtulu yusufa aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'di qauman salihin ba wai fa zalunci yayi ba a'a yan ana ga ya matso da yusuf saboda yaro ne kusa da shi to idan kuna son zaman lafiya a gidajenku ku rinka adalci tsakanin ƴaƴanku da tarbiya sannan kuma arifku war rahma tausayi da jin kai tarbiya tana samuwa a gida idan iyaye suna tausayin ƴaƴansu duk uban da ya zama mai tsanani baka da aiki sai duka baka da aiki sai zagi baka da aiki sai la'anta ni zaka yi wa ka ci ubanka wallahi zan yi maganin ka bari ka gani ka dauki wata biyu uku baka kula danka zai yi zuciya ce to karka kula ni mamme wani da ya taba ce uban sai to to me dalla ni ba abin da ake ma a gidan nan kawai sai fada kawai sai ai ta min fada wannan dan zamani ne yake gaya ubansa saboda uban bai da mu'amala mai kyau yaron har ya fashe ni ba ɗinkin sallah ake mun ba ni kuɗin break ba a bani kuɗin makaranta ma nan school fees baya iya biya ko ya zo ita mun faɗa dan zamani la ilaha illallah da ka zama mai tausasawa shi tarbiyar yaro da kuke gani ba koyaushe ake amfani da ƙarfi da fawa ba wallahi in dan wannan zamanin ne in ka saka karfi da fawan wallahi zai iya fin karfinka akwai dan dafa in ya rike ka kai uban ba za ka iya kwacewa ba kuma ɗanka ne yanzu wata dattijiya wata mata ta zo za ta daki ɗanta hajiya ki ba hankali ba a dukan yaron da ya girma zai miki ba daidai ba ta ɗaga tsumagiya tsau ta tsabga masa da ya rike hannunta da tsumagiyar ta ji hannun ko motsi baya yi ya rike gam tana sake ni ya shiru ka sake ni na ce ma baba ka sake ni ha ke da zaki duka ba yake ta duka ba ya rike ta gam ya hana ta motsi wani uba ya zo zai da kidansa ya ruga da gudu ya ce ni za ka gudu ya bi shi wai shi ma yana da ji da ƙarfi da ya bi shi da gudu suna gudu suna gudu kawai yaron da ya je daidai wani jikin kago sai ya sunkuya kawai sai uban gau ya daki gini sai ya gurɗe ya ce ka karya ni ko ka karya ni ko ka karya ni ko uba ya zo zai yi kuka zai rike dan zamani zai iya cin birki ya fasa maka baki sai abokinsa ya ce alaji yaran nan na zamani fa ba abinsu da duka da gudu in ya gudu kyale shi in ka daga tsumagiya ya rike sai ka ce je ka rike yaushe zan zo ina tsoho zan je ina jayayya da yaro dan shekara sha bakwai mai karfin jiki yaushe kina tsohuwa za ki je ki tankari yarinya budurwa ji take yi fa kamar ta kai mata uku a'a in na miki faɗa ba ki ji ba inda hali zan iya make ki baki sani ba to sai in maka in koma gefe in ko bai zai yi ba to wallahi fadan da yafi karfin ka kame da shi zaman lafiya shawara ce fa nake barawa in kin kin goma za ki iya ki gwada ki gani tausayi da jin kai manzo Allah ce fa inna rifqa la yakunu fi shay'in illa zanahu wala yunza'u min shay'in illa shanahu hadisin muslim duk abin da aka tausasa Allah yana sa abin ya gyaru duk abin da kuma aka sa kunci to Allah yana lalata wannan abun manzo Allah sallallahu ya zama mai rahama da jin kai aka ce yana wasa da Hassan da Husaini jikokinsa yana sallah suna hawa gadan bayan shi idan yayi ruku'i yayi sujjada suka danne shi sai ya dade a sujjada ya kasa dagowa ba dan kuma wai baya so ya dago wai dan kada yaron ya ya, shiga damuwa kai me yasa baka da rahama ke me yasa baki da jin kai kin zama mafadaciya sai zagi sai faɗin maganganu marasa daɗi ba ki da jin ƙai manzan Allah da yake sumbantan Hassan da Husaini yanzu mu da ba mu da wannan ɗabi'ar ba ma sumbantan yayanmu balarabe in ka ga yana sumbantan ɗansa soyayya ƙauna ya ɗaga shi ya riƙe shi sumbanta na taɓa zuwa itikafi wata rana a makka da wasu larabawa 'yan yaman wani mutum ne ya burge ni gaskiya ya zo da 'ya'yansa wajen guda bakwai rukus a nan a ƙasan harami a makka lokacin ana itikafi a nan ƙasa muka zauna tare da shi mu muna ɗalibai lokacin kai mutumin na ya burge ni ya tsufa dattijo ne na farko dai in zai in ya tashi zai je alwala yara biyu suke raka shi wani yana rike da takalmi wani kuma shi zai nema masa banɗaki ya tsaya masa a layi saboda ana layi a makka a lokacin azumi akwai sauran kuma da ya tafi su kuma sai su yi mai shimfiɗa su fiffi turare a shimfiɗar sauran kuma da lokacin buɗe baki su za su cire jakarsa su ɗauko dabino su yi kaza wallahi da cijan nan idan ya zo dukkansu za su jera sai su kama suna gaisawa da shi suna kama gemunsa suna sumbanta suna kama gemun suna sumbanta kullum karki ga yadda yake tare da su kamar abokanai wannan mutum ya buga hankali na kwarai sai na tuno a gidaje mu ya muke da iyayenmu don ubanka me kawo ka ne tashi ka tabo wajen uwarka ha ba alaji zance ya ɓaci ƙananan yara fa ba ma iya rike su mu je masallaci da su ke zo ki ɗauki ɗanki zo ki ɗauki ɗanki kai zo dame ni kai kakka je masallaci wa ya ce ka kori ɗanka baya zuwa masallaci ba rahama ai wani balarabe ya zo ya ga manzon Allah yana sumbantan yaro yana kama ya ce ku haka kuke wa ƴaƴanku ku rinka sumbantan yaya ya ce ni ina da irin wannan sun fi goma ko mutum ɗaya ban taɓa sumbanta na riƙe ba annabi ya ce da shi man la yarham la yurham wanda duk bai da tausayi bai da jin kai shi ma ba za a tausaya masa ba na ga jikin ku yayi sanyi bari in kyale ku haka kar ku ce malamin nan ya zo gaba ɗaya ya gurguje mu to waɗannan su ne abubuwan da ya kamata mu kula da su na faɗi rabi sauran rabi kuma in Allah ya so ya sake dawo da mu koda bayan sallah wata rana sai mu zo mu karisa muku ku bi ni bashi ina raye da ikon Allah Allah ya albarkace ku Allah ya albarkaci garin Kaltingo Allah kuma ya sa a gama lafiya Allah ya sa mu yi aiki da abin da muka ji na daidai din na kuskure kuma Allah ya mana afuwa barin dakata na san watakila akwai tambayoyi ko to insha Allah ta'ala wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh